بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren biyu ga watan rabi'ul al-awwal shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin bakwai ga watan Oktoba na shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 71 cikin jerin darussa daga littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahi rai war ra'iyya ولفر الإمام شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله بنجي جافة تامسا شيخ الإسلام ابن تيمية يا رسني شكرا تدري بقوي da ashirin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi nashi yana karantar da mu ne fiqhun musulunci game da tsare-tsaren jagoranci da haƙoƙi waɗanda suke kan shugabanni Allah ya saka wa Ibn Taymiyyah da alkhairi idan ba manta ba wannan babban malami yana ci gaba da yi mana bayanai akan irin abubuwan da ya kamata shugabanni su tsare wa al'ummar su na maslahohin rayuwarsu na ayyukan da suka shafi kula da tsaro da samar da ayyukan yi da hana yaduwar barna da fasadi da hana yaduwar ababen da za su zama wato saban Allah ne da ababe na Allah wadarai har ya kai inda yake cewa su malamai da shugabanni suna matsayin kamar likitoci ne masu gyaran halaye da zakatan mutane yace dan haka ne ma lokacin da aka sanya wato Abu Dardai ya zama alkali a kasar Sham sai abokinsa Salmanul Farisi ya yi kame da sako yana ce mishi na ji labarin cewa ka zauna kujerar likita ya ce to ina jan kunnen ka karka kashe musulmi sannan a ya ba da labari cewa umar dan khattab ya kasance mutum ne wanda yake faɗakakke wanda baya yaudarar kowa kuma baya bari kowa ya yaudare shi za mu tashi a inda yake cewa wa salamatul qalbil mahmuda iya salamatuhu min al-amradi كالشبهات والأخلاق الرديئة من النفاق والجل والحسد والبخل والجبن وشهوة الزنا والكبر ونحو ذلك abinda ake bukata shugabanni su gyara shine su kokari su ga cewa sun gyara zukatan mabiya menene cutar da ke damun zukata wanda ake so a gyara shine bayanin da ya fara mana yace wa salamatul qalb al-mahmuda lafiyar da zuciyar mutum za ta samu wadda ta zama abin yabo abin alasan barka iya salamatuhu min al-amrat shine zuciyar mutum ta warke daga ta kubuta daga cututtukan zuciya wato cututtuka waɗanda suke masu damun zuciya ba ciwon zuciya wanda aka sani na na likita ba ba shi ba a ciwon da irin wanda Allah yake cewa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad wato ciwon da ke kama zuciya na kafirci ko munafunci ko fasikanci ko yaudara ko shubha da makamantansu kamar yadda buga wannan misalai yace to lafiyayyar zuciya ita ce wacce ta kubuta daga waɗannan ita ce zuciyar da za a yaba ma lafiyar da ta samu yace ka shubhat kaman shubuhohi wanda sune suke kawo bid'a ta aqida shubha ce ta samar da kawarija ita ta samar da mu'tazila ita ta samar da ƴan shi'a rafiza duk wani ɗan bid'a to shubha ce me shubha shine wani abu da zai mashi jirwaye da kamar wanka sai ya rike shi ya dauka dalili ne akan abin da yake irin wannan shubohin idan zuciyarka ta kubuta daga gare su babu shakka ka samu lafiya a zuciyarka wacce ke abar yabawa wal akhlaqir radi'a da kuma munanan halaye ƙarya, yaudara, cin amana, mummunan tunani, wato ƙiyayya da yi wa mutane mummunan fasara da makamantansu, ya ce minan nifaq kamar munafurci, munafunci cuta ce da ke cin zuciya wal gilli da kuma al gill shine wato irin abin da Allah ya faɗa wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin da irin a da da ake wala taj'al fi qulubina ghillan al gillu shine wani damuwa da kake ji game da dan uwanka musulmi a ranka saboda ta bata maka rai kun taba hada katanga a makwabtaka ya cuce ka kun zauna a wata ma'aikata shine oga ya muku wata manakisa ko ka zo neman aure ya hana a baka duk wani abu ne da zai saka a wayi gari da ka ga mutum ko ka ji an kira sunan shi ko kaga wani abu da ke alaka da shi sai ka ji wani ciwo a ranka ka ji kana fata ina ma ya samu matsala to wannan dabi'a ce da ba a raba dan adam da ita kowane dan adam bai rasa wani rabo na wannan shi yasa shari'a ta koyar da mu yawaita wannan addu'a wato addu'ar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab wa menene ربنا والذين دعوا بذلك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا الله كرك سنيا قييا da ganin kyashin muminai a cikin zakatanmu muminan farko da za a saka a cikin wannan aya su ne sahabbai da aka sai ma maliki cewa duk wanda yake jawo shin sahabbai alama ce akan baya baya cikin yan uwa muminai domin Allah ya ce wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu yan uwan mu'mine ya Allah ka sa mu dinga kin su wannan cuta ce a cikin zuciya Allah ka raba mu da ita wal hasad da kuma hasada hasada suna tafi tare da gillu sai dai shi gillu kana iya mutumin da ma bai da abin da za mu hasada kuma ita hasada ana yin ta ne ga ni'imomi da Allah yake wa mutane daukaka sarauta shahara dukiya arziki malanta duk wani abu da zai jawo mutum ya zama ya zama wani abin abin a daga a kalla shine ke jawo sauran mutane da ke kusa da shi sai su mai hasada kalli dai abin da ya faru da Annabi Yusufa da yan uwansa la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida ibn Taymiyyah yana cewa ita ma hasada tana daga cikin ababen da babu wata zuka zuciya da ta rabu da ita ba wata zuciyar dan adam sai dai zama ta da wani rabo na hasada wato sai ka ga wani kana ganin ina ma da ka samu irin abin da yake so to daga nan ake farawa tana farawa da ijab abin da yake da shi yana burge ka sai ka fara tare ina ma ka samu irin shi daga nan in ka wuce nan sai ka fara tare ina ma na shi bushe ya zama hasada ke sai mutum ya yake cewa amma mumini sai ya koyi ba zai bayyana ba amma mutumin da yake la'ini sai ya bayyana to mu lura da kyau wani abu da yake da alaka da hasada ƴan uwa masu albarka shi shi ma hasadi baya fa zuwa yace ina ma hasada baya fa amma aikin shi ne zai nuna zaka za ga daga cikin mutane mafiya iya musu akwai mai hasada bai taba yadda cewa hasada yake amma kuma duk jama'a za a yi tafaki cewa wannan ma hasadi to ka lura in mutane suka yi tafaki akan kai ma hasadi ne kokari ka gyara abin da kake wanda ya ja aka maka wannan shida ko mun gane ai din me wani hali mummuna haka yake marowaci yana cewa ni marowaci ne ko kuma wanda yake makareci ce ni makareci ne amma tun a da can mawaki yake cewa wa mama ta kun wa mahama ta kun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi ta'ulai bi yadda mutum yake da wani hali ko da yana tsammanin wannan halin zai koyi ga mutane tukula me za a gane halin nashi da aka shi ma hasadi baya fada cewa shi ma hasadi ne amma fa zai maka mugun aiki tun daga kan kambun baka wani har ya kai ma har kisa domin wancan dan uwa annabi dan uwa dan gida annabi adam abin da yake wato alaihim naba allazi naba ibnai adam bil haqqi in qarraba qurbanan wa tuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala madha qala aqtulannak su ma waɗannan haka suka ce uqtulu yusufa aw tarahuhu ardan yakhru lahu lakum wajhu abikum wato kun ba da qawmun salih daka mahasali yana iya kaiwa ga kokarin ya ce bari ya kauda kai amma mafi karancin abin da zai maka shine kambun baka shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya fasa karanta kulaule jama'a da haka a kiyaye su kullun da asuba da da marece bayan kowace sallar farilla duk sanda kaga alama wani mai hasada ka dinga karanta wa min sharri hasidin idza hasada ba karma adda ba ce karka wasa da ita don hasadi na iya maka makircin da baka tsammani ba wal bukhl daga cikin cututtukan da suke damun zukata akwai ruwa kaga ruwa ba ta bukata wani tarifi ai kowa ya san ruwa shine mutum bai iya dauka ya bayar bai iya kyauta bai iya sadaka bai iya ciyarwa bai iya bada kuncin rigarsa ana roƙon shi yana hanawa wani ma har ya kai ma yana wa kanshi ruwa akwai wanda saboda tsabar ruwa sai wa kanshi yana kyashin ya sai wani abinci wani ya gani ya ci za ka za a iya tafiya da shi daga nan har Legas har a dawo da ke aini za a tafiya ba na cin komai ka ciki na ya ɓaci don ku tsamar ruwa ce sau da tsaye a nan ya sai balangu wani zai ɗan ɗauki yanka ɗaya in ya sai aiba wani zai ɗauki ƙwaya ɗaya yana jin baƙin cikin a ci abin hannun shi da haka sai ulsa ta kama shi a banza Allah shi kyauta wal jubun da ragwantaka tsoro mutum ya zama rago wanda ba yi da ƙarfin zuciya bai da jarinta a mare shi sai dai Allah ya isa kawai ya tafi Allah ya san ma sai dai a cikin zuciyar shi to wannan rago kenan ragwantaka ita ma cuta ce da ba Laraba suna cewa ash-shaja'atu hazmu sa'ati ita jarinta juriya ce kawai ta awa daya ta lokaci ɗaya ne zaka jure kawai ka daure wato ba sai ka ta jurewa din har iya rayuwarka ba in ka jure su daya ka zama jari wa shahawatu zina da sha'awar zina mutum ya ji a ran shi yana son yin fasadin zina shi ma cuta ce akwai wanda duk ya mutum da ta wuce a idan shi kawai tsirara yake kallonta tunanin shi kawai ya za a yi kai gare ta ba ruwan shi da matan aure ba ruwan shi da bazawara ba ruwan shi da ƴan makwabta ba ruwan shi da musulma ba ruwan shi da kafira to kaga wannan ya da cuta ta son zina muguwar cuta ce Allah ka tsare mu wal kibr da girman kai shi ma cuta ce a cikin zuciya mutum ya dinga ganin yafi kowa dole kowa ya girmama shi shi ba a faɗan sunan shi ma haka nan kawai shi bai gaisawa da kowa wannan ma cuta ce wa nahu zalika da ire-iren suna nan da yawa cututtukan da ke cikin zukata na bil adama to abin da yake aiki akan malamai da shugabanni shine su kokarin kawar da mutane da waɗannan cututtuka ta hanyar wa'azi da nasiha da karantarwa da kirkiro hanyoyi da za a wajen kawar da su malam ya ci gaba da cewa a a dam na fara magana akan gilli ta na tsallake algillu suka ce shine imsaku adawatin fil qalbi wa tarabbusu a a wa tarabbusu al farisa wata gaba ce da mutum yake koyewa a cikin zuciyarsa yana jiran ya samu dama sanda zai auka wa wannan da yake gaba da shi haka shi mai gilli wato mai jiran ya samu dama ne akan mai jiran ya samu lokaci da zai maka sammati ko ya farin ciki da gazawarka ko samun wata matsala da kai malam ya ce wa amma fa amma al-jahlu bil haqa'iqi fa laysa fi nafsihi mahmudan sannan shi kuma jahiltan abubuwa aljahlu bil haqa'iq rashin sanin ya abubuwa suke na addini ya abubuwa suke na mu'amala ya rayuwa take jahilci bai taba zama abin yabo a matsayin sa idil ilmu sifatu kamali domin ilimi siffa ce ta cika wama yantafi'u bihi imma wajibun wa imma mustahab abinda mutum zai amfana da shi na ilimi shine abinda yake wajibi ya sani ko mustahabbi ne ya sani was siyasatu bir ra'ayi wal khibrati a'zamu min as siyasatu bi shaja'ati wal quwwati wa anfa sai yana fadan abin da ya kamata shugaba ya zama ya sifanta da su ne ana so shugaba ya zama da ilimi domin ilimi sifa ce ta kamala shugaba jahili bai yiwuwa jama'a wanda bai san halin da addini yake ciki ba bai san abin da al'umma shi take ciki ba bai san yaya kamata ya gudanar da tsarin shugabancinsa wato wannan ba ba shugaba ne na kwarai ba yace as-siyasa gudanar da shugabancin bin ra'ayi da hangen nesa shine ma'anar ar-ra'ayi anan wal khibra da kuma amfani da gogewar rayuwa experience a azamu wannan yafi girma min as-siyasati bi shaja'ati fiye da yin mulki da karfin to wato ya zama ka, ka iya mallakan mutane ta hanyar iya gudanarwa da iya siyasa irin abin da su mu'awiya suka yi radiyallahu anhu sai na mu'awiya kamar yadda muka sani ya zo shugabanci a lokacin da akwai rigingimu akwai mutanen da ba sa son zuwan shugabancin akwai wanda ma sun bi shi cancanta amma saboda Allah ya bashi fasahar iya gudanar da mutane mafi yawan wanda suka yaƙe shi sai ne dawo da su ‘yan fada shi, da haƙuri, da juriya, da kyauta, da kyakkyawan mu'amala. To, ana son shugaba mai irin wannan. Shugaba mai irin wannan tunanin, wanda ko da abin da ya kamata a yi da ƙarfi ne ba zai shi da ƙarfi ba, zai tafi da shi a hankali. In ka lura ko malamin makaranta ne, ko shugaba ne a wata al'umma, kai ko a gidanka ne in ka iya bi da mutane a hankali, to za ka samu nasara wajen iya gudanar da su. Ya ce, bishida'ati wal quwa wa anfa ya fi dacewa ai mulki da hangen nesa da auna gaba da auna baya da kuma amfani da experience na abin da faru a baya yace ya fi dacewa fiye da yin mulki da karfin tuwo wato kar a ce tsoronka ake ji sannan ake maka biyayya irin sa jaji ke ya zama kai wato ka ci Allah isa ka ci dubu sai dai Allah ya isa ya zama tsoronka ake ji ba wai son ka ake ba shakkar ka ake sa kowa yake bin doka to kana iya ka shugabanci da haka amma fa da zaran baka nama ba za a bi dokan amma kai shugabanci da siyasa da iya gudanarwa to kaunar ka za ta shiga cikin zukatan mabiyanka ko baka nan za su zartar da abin da kake so a yi mai kokari mu kula da wannan jama'a ko da a ƙananan wurare da muke gudanar da harkokinmu ko da a shagonka na kasuwanci ko a kasuwarka ko a wurin aikin da kokari zama shugabancin da kake yi kana yin shi ne da ainihin wato da ainihin wato gudanarwa ta ta ta abin nan ta ta ta ainihin wato a sanin ya kamata wa bizalika yarfa'u Allahu ad-darajat haka ne Allah yake daga darajojin mutane mutane da Allah ya ba su hangen nesa da ilimi da sanin ya kamata su ne Allah yake daga darajarsu kama kala fi khabari Yusuf alaihi salam kamar da Allah ya bada labari game da annabi Yusuf Allah ya kara masa yadda da Allah ya ce narfa'u darajatin man nasha fawqa kulli dhi ilmin alim muna daga darajar waɗanda muka ga dama kuma a saman kowane mai ilimi akwai mafi ilimi kafara tun daga fadin Allah fa bada'a bi awiyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi sai Allah ya ce mene kazalika kinna yusuf ma kana li ya'khudha akahu fi dil maliki illa an yasha Allah sai Allah ya ce narfa'u darajatin man nasha fawqa kulli dhi ilmin alim Allah ya ce lokacin da lokacin da wato annabi yusufa yayin bin ya tsere dan uwan shi din nan a wurin sa da aka gama cinikayya aka saka wato abun awan nan a cikin buhunsa ko burgaminsa daga baya aka ce ya ku masu masu tafiya innakum lalle ku masu sata ne barayi ne da aka zo ana checking sai aka fara checking din jakar su sauran kama a kawo kan jakar shi sai Allah ya ce kazalika kidna li yusufa haka muka kidna anan min misali ma'anar shi sana'ana haka muka tsara ma yusufa ko kuma dabbarna ko aradna li yusufa haka muka so annabi yusufa yayi wannan aikin na dabaran nan da yake ya Allah yake cewa fa kulli bi ilmin a saman kowane mai ilimi akwai alim akwai wanda yafi shi ilimi duk wanda za a ce mishi mai ilimi to akwai wani sama da shi wanda yafi shi ilimi kaga Allah yana daga darajar masu ilimi kin haka Allah yake cewa kuma game da zulkarnain wa atainahu min kulli shay'in sababa muka bashi game da kowane ainihin wato abu muka bashi sababi wani sultani a kansa can da yace narfa'u darajatin man nasha malamai suka ce bil ilmi wal imani ana daga darajar su da ilimi da kuma imani wasu kuma suna karanta narfa'u darajati man nasha narfa'u darajati man nasha sai zama idafa mai hukun narfa'u darajatin man nasha da ana karanta shi haka har ila yau mun kalla annabi Ibrahim da Allah ya bada labari da Allah yake cewa tilka hujjatuna آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم cikin suratul an'am ko Allah ya bada labarin Ibrahim shi ma Allah ya bashi daukaka da Allah yake cewa tilka hujjatuna waccan nan hujjan mu ce ataina Ibrahima mun bai Ibrahima ita ala qaumihi yadda ya iya cin nasara akan mutanansa wajen kafa musu hujja sai Allah ya ce narfa'u darajatin man nasha muna daga darajar waɗanda muka ga dama inna rabbaka hakimun alim haka Allah yana yana yana ishara duk zuwa ga irin waɗannan game da annabawa kaga ko shi annabi Yusuf da yazo sai ya ce ij'alni ala khaza'il al-ardi inni hafizun alim ku sanya ni na zama mai gadi mai kiyaye mai ainihin kula da dukiyoyin ƙasa saboda ni mai amana ne kuma mai ilimi malamai suka ce waɗannan sufofin sufofin da suke lazumta duk wanda ya kamata ya shugaba amana da kuma ilimi amana da ilimi musamman wajen kiyaye dukiyar mutane ilimin kiyaye dukiyar mutane har ila yau malamai suka ce game da wancan abin da annabi Yusuf yayi na dabarar sanya abin awo a cikin kayan dan uwansa daga baya aka fitar da shi yana halastar da wato yin dabara dan kaiwa wata manufa matukar dabarar ba ta saba wa shari'a ba idan kana so ka cimma wata manufa to babu laifi kai tunanin wata dabara kana so wata yarinya ta soka ko kana so a yadda a zabe ka ko a yadda a baka wasu kaya ko wani bashi babu laifi kai wani zance ko wani shiri ko wani dabara matakar bai saba wa asalin shari'a ba mu ji wannan jama'a ba irin yadda yake a mazhabin Abu Hanifa ba su sun yadda da hila iri daban-daban ba shine asalin mas'alan ba amma muna isharar zuwa gare shi ne wallahu ta'ala وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa al-harbu khad'a haka ya rubuta ko al-harbu khad'a wannan hadisin annabi ya ce yaki khad'a ko khud'a wato yaki dan zambare dan dabara hadisin yana daga cikin jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kundarin zanci mai ɗauke da faɗaɗar ma'ana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farko tukunna wajen wasalce wannan lafazi ana cewa khadda'a ana cewa kuma khudda'a al-Imam an-Nawawi yana cewa al-fathu afsah a ce khadda'a al-harbu khadda'a shine fa fasaha amma kuma wadammu ashhar a baki mutane kuma sun fi cewa al-harbu khudda'a ina jima wasu ma ba su taɓa jin ana cewa khadda'a din nan ba ko din za a faɗa kawai cewa yake alharbu khud'a to amma abin da yafi inganci a yaren larabci shine a ce alharbu khud'a ma'anan shi cewa a a shi yaki yakhda'u ahlahu alharbu takhda'u ahluha ahlaha yaki yana sammatsin masu yin shi galibin masu shiga yaki suna shigan shi da tunanin za su ci nasara ashe ba su ci nasara ba ko kuma cewa nasara za ta kawo musu ɗaukaka ashe ba ta kawo ba shine ma'anar alharbu khada'a ko kuma wato annabi sallallahu alaihi sallama yana jan kunnen musulmi ne cewa karfa ku saki jikin za a yaki abokan yakin ku abokan hamayyar ku za su iya muku wani makirci to haka dole ne ya zama kuna da intelligence da strategy wanda za ku tsaya ku lissafa cewa abokin hamayyarka in kai ne shi me za ka yi tunanin zai yi sannan kuma ya za ka bi ka daƙile mutuna misali da muka yi da mutane biyu masu son budurwa ya kamata in kana son wata budurwa kana da abokin hamayya kar ka zama soko idan za ka iya tunanin abokin hamayyar nan wani irin ƙoƙari zai na shawo kanta kai kuma ta ina za ka biyo ka hana shawo kanta ko ai 'yan siyasa ma suna yin wannan ma'ana a dinga lissafin zaɓe ya zai kasance abokan hamayya mai za su to ya za mu yi mu kuma to shine ma'anan alharbu khad'a ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana ishara ya zama ba yabo bane yana faɗan irin wato labarin cewa su kafirai in za a yaki ba sa fitowa a yi shi gaba da gaba la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i jur kaga Allah yayi Allah wazare da abin da suke yi cewa ai su kafirin ana yaki da su yakin su kullun zambai da haka yana ba musulmai shawara za su yaki da kafirai su dau izina su zama cikin shiri ko kuma ya zama abinda ake nufi kamar yadda wannan lafazi al-harbu khada'a wato sai zama ma'anar shi ahalul harbi ahalul harbi khada'atu kamar da ake cewa fasaqa balama kafara jam'u killa kenan to haka khada'a jam'u khadi' kafir kafara fasik fasaqa to haka khadi' mayaudari sai a ce khada'a mayaudara ai su duk inda kaga sojoji to a wurin yaki da yaudara suke cin nasara ba da tsabar ƙarfi ba ala'ayi halin da shi hadisin malamai sun mishi duka wannan fasarun don ka san wato wannan yana gwada maka alamar yadda faɗin ma'anar shi take kuma anar ta ta fi faɗi fiye da abin da mu muke tsammani dan fasara ko da muke mushi mu mutane ko mu ce ai yaki dan zamban muna ganin kamar haka yana halasta yin duk wani abu da ya saba wa doka a yaki ko ba haka ba ina fata mun gani abinda ake nufi da hadisi a takaice shine ya kawo mana shine dan yi mana bayani akan cewa shugabanni wajibi su zama suna da ilimi akan duk wani makirta makirtar da zaɓe malumansu sannan kuma sanya za a yi dakile shi makirci game da tattalin arziki game da siyasa game da yaƙar tunanin mutane game da zamantakewa da addini da al'adu wajibi ne shugabanni su zama suna da wannan tunanin sai ya ce wa min hikimati shi'ri an abi tayyib daga cikin hikimar waka wacce aka samo daga abu tayyib wato almutanabbi kenan wannan daga cikin mafiya shaharan mawaka a musulunci ko a larabci amin ko ka ce ma ba a taba mawaki kamar shi a larabci ba mawaki ne da ya tumbatsa ya kai matukar mawaki da wuyan akwai mawaki irin ainihin wato Abu Tayyib al-Mutanabbi Allah ya gafarta mishi ban mawaki ne labaran shi suna da yawa ba su ne jabo mu ba nan abin da yake faɗa yake cewa ar-ra'yu qabla shaja'ati shuja'ani huwa awwalun وهي المحل الثاني فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من الألياء كل مكان يتي الرأي هنجن نيسا قبل شجاعة الشجاعين كان قبل جار تجاري sanin sau yaushe kamata a kai hari yaushe kamata a yi sulhu yaushe kamata a laɓe yaushe kamata a fito yaushe kamata a sulhunta yaushe kamata a yi barazana to wannan ya fi tsabar ƙarfi ko dan ba za a yi mai dabara yana kada mai karfin banza dan mai karfi ta wani gaba ga iko aka sai dai ji an kada shi ya ta huci a ƙasa to dan haka sai ya ce huwa awwalun hangen nesa da yin aba ilmance shine karin farko wahiyal mahallu sani ita kuma jaranta ita ce ta biyu ko a ɗakin ka ne mata ka ta yi wuta ce ga kadan gare kada kawai daga nan kawai ka kai tara sai ka je ka buga kafa ka a jikin karfa gado ka kare sai ka duba ina ka dangare yake ko ko mun gane in ba ka ba sai ka zama kai ne ka dangare yanzu ai ai ta maka kuma fifita ana sannu to zaka sai ka sai ka auna wannan awon da wannan tunanin duk abin da zaka yi ya zama kayi tunani ka sa ilimi a cikin sa noma ne kiwo ne kasuwanci ne siyasa ce neman aure ne kai ko fada ne zaka yi ko gaba ce zaka yi ka dinga auna me consequences me zai kai ya kawo me riba dake ciki shine ma'anan ar-ra'yu qabla shaja'ati shuja'ani huwa awwalun wa hiya al-mahallu thani fa idha huma ijtama'a li nafsin marratan idan aka samu kyakkyawan tunani da jarinta suka haɗu ga mutum ɗaya balagat min al-aliya'i kullu makani to wannan mutumin zai kai ko ina ina babban mutum duk wani jarumin shugaba da wani gwarzo ka mutane shi zaka yada wani abu guda ya hada jarinta ya hada kuma da kaifin basira ka fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidul awwalin wal akhir ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara akan da'awarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi ilimi na annabta ilimi na wahayi shi Allah ne yake karantar da shi ta hanyar malaika jibril sannan kuma ga jarinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ja da baya ko ya kwana a wurin yaƙi ko ko da komin zafin yaƙin sai dai dinga cewa sabai ku dawo ku dawo wani lokaci ma in an ji wani bala'i kafin a fito ma ya je maganin bala'in ya dawo yana da jaranta haka annabi Musa to hakan ka dauki komandojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dauka irin sa sayyidina Abubakar su Umar dauki irin su Khalid ibn al-Walid dauki irin su Amr dan As Amr dan As saboda jarantar shi akwai lokacin da ake ba da labarin cewa da kanshi yake shiga sansanin abokan gaba ya je suna bacci sai ya kirga su gaba ɗaya ga su nawa ne ya kirga irin makamansu ya shiga har cikin rumfar kwamandan su ba a san shi bane sai ya fita inda ka san aljani sannan a ce an ga wani mutum bayana a ce ai kwamanda ne da kanshi zo wani yana da irin wannan wato ɓadda bamu wani lokaci in za su yi yakin a irin wannan wato dabarun ma za su karya zukatan abokan gabansu haka Khalid ibn al-Walid to da haka ana buƙatar shugaba ya zama jarimi wanda yake da dasasshiyar zuciya wanda ba yi da tsoro amma fa kafin ya zama da ilimi in ba ka ba jarumtar nan halaka shi zata Allah shi kyauta lakin labuda lil wali min at-taghafuli an al-uqubati yace amma fa dole ne kuma shugaba ya zama yana mai kau da kai ya gani yayi kamar bai gani ba ya ji yayi kamar bai ji ba anil uqubati yake daukan mataki alama ya amaluhu nasu min adh-dhunubi allati la tudirru illa sahiba zinuban da mutane suke yi wanda zinubin ba zai cutar da kowa ba sai shi wanda yake zinubin to kada shugaba ya ce dole sai ya da mataki a kai ma'ana shugaban da zai ce in ya ji an yi gulmar shi sai ya sa an zana mutane ko an kulle su ko ya kore su daga ofis to wannan ba shugaba bane jama'a babu wani shugaban da ba a gulbe shi ya kwanta da hankalin shi ana yi dama dole to amma in yaji wannan sai kamar bai ji ba ba a so shugaba ya zama haƙud ya zama mai bakan zuciya mara akuwa a zage shi ya kauda kai shi dai kokari ya ga cewa ya gyara abin da zai musu tsakanin shi da Allah kamar ruya kamar rawa muawiya radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sayyidina muawiya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yake cikin sunan ta Abu Dawuda da littafin Imam Tabarani al-Mujib al-Kabir da kuma abin al-Adab al-Mufrad da Imam al-Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa innal wali idza tagarriba fin nasi illa kana yufsidu Muawiya yake cewa naji wata kalma da ta amfane ni a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce duk shugaba duk wanda yake cewa sai ya bibi duk abin da yake da shakka akan shi to sai ya bata mutane. Babu wanda zai tsira in ka ce kowa da ka same shi da wani dan kashi a gindi koyaye ne sai ka bi sawu shi sai ka yi maganin shi. Ba za ka zauna lafiya da kowa ba. Idan yaranka ne a kasuwa sai ka bata da su. Idan ma'aikata ne a kamfaninka ko a gidan ruwanka duka shi ka kore su masu siyo fulawa a gidan biredi duk suna dan yi wasu yan ciwaciyoyi yara a gareji masu goyon sana'a ƴaƴanka ma na gida matanka balantana kai ciya mana local gamma ko gwamna ko sanata ko waye ka ce baka yadda kwata kwata a cuce ka baka yi ba za ka yi fada da mutane irin wannan sai ka kau da kai wurin ma za a zo a yi ka gani sai ka daƙi kada a ci gaba zaka ji an aibata ka an canza maka magana an maka sharri kaka ce sai ka dau mataki wajibi shugaba ya zama yana da irin wannan kawaicin qala al-hasan kalimatun sami'aha muawiyah min nabi sallallahu alaihi wasallama nafa'ahu Allah biha al-hasan al-basri yake fada yace muawiya wannan kalmar ya ji ta daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yayi aiki da ta kuma ta amfane shi kamar yadda mata dazu shi sa yayi gwamnati mai ban sha'awa gwamnatin da sai da kowa ya dawo yana mata alasan barka kowa sai da ya zama sojan baka ne ga gwamnatin yana yabanta saboda an baka an ba na kusa da kai kayi laifi an kama ka an cije ka an yafe maka kana jin kunya kana matsayin dan adawa za a zo a dauko ka a baka mukami a baka kuɗaɗe a baka dama ka samu a baka kwangila haka yan siyasa na gaskiya suke dama ma'ana kamar da kowa ya zama masoyinka yadda ko bai son ka a zuciya amma da dole a fili ya bayyana maka kauna manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ina ba waɗanda ba su nake so ba saboda tsaron sharrin su amma an ka ce kai kana dan siyasa ka samu mukami zaka zaka fara abin nan witch hunting zaka fara kokarin sai ka kamo mutane sai an binciko filolin su sai an ci mutuncin su sai an kukkulle su babu inda zaka kai mafi sauki shine za su yi maka sabotage za su wato za su hana abubuwan su gudana ko kuma kafin ka ankara ma sai su maka asiri a irin wannan zamanin ma asiri za ma kawai a firgita ka gaba ɗaya ka daina gane abin da kake zaka duk wanda yake son shiga harkar siyasa ya san wannan jama'a siyasa din nan da kaji an fara sunanta siyasa wato wayau dabara kuma gani baka fito da makamanka gaba daya ko kuma ka bari a gane ma ina ka sa gaba wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa man ibtuliya min hadhihi al-qadurati bi shay'in falyastatir bi sitrillah fa innahu man yubdil lana safahatahu nuqim alaihi kitaballah annabi sallallahu alaihi wasallama yana so ya kare maka magana cewa ne ba abin sawun mutane a ga wai me suke yi a boye ba abin sawun mutane a ce sai an je cikin gidajensu a ga me suke yi suna shan giya ko suna zina ko suna shan wiwi ba a yin haka sai an abu ya bayyana an samu shaida me yasa annabi yake cewa wanda Allah ya jarabce shi da waɗannan dattin dattin zunubi yana shara zuwa ga zina da makamantansu Allah ya rufa maka asiri ka je kai fasikancin ka boye ba wanda ya sani Nabi ya ce to kare zai ba mu labari ya je tuba ma Allah domin duk wanda zai ba da labari ko abin ya fito to mu hukunci zamu mishi hukuncin kuma shine ko dai kisa ko budala da haka abinda ake so da kai ya kai musulmi idan Allah ya jarabce kai wani laifi ka je yadda kai shi a koye ka je ka tuba wa Allah a koye ba irin yadda mutane suke dauka bane irin su tawa al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi sahihi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha hayyun sittirun Allah yana da siffa ta kunya da kuma rufin asiri sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda zai wanka daga cikin ku to ya buya kada ka zo kana wanka a filin Allah ana ganin ka ma'ana duk abin da zai zama a ga al'aurarka a ga tsaraicinka ko a ji labarin tsaraicinka to ka ɓoye shi amma yanzu ma ku duwa ga yadda shaidan ya canza mutane tunani yanzu akwai ƴan hide my id sai mutum ya je ya tafka wani mummunan sabo ba wanda ya san yayi daga shi sai ma alice shi sai kuma abokan yin sabon sai ya zo instagram ko facebook ko ta zo instagram ko facebook ta ce wai a ɓoye sunanta ita ce wance kaza ta yi zina da uban mijinta ko shine wanta kaza yayi zina da ƴar shi fi ta faɗan munanan maganganu wanda tashma izzu min hulqulub in ka ji sai tsiga diga ka tashi kuma za su zo su faɗa ne fa a group na sama da mutum dubu goma sannan ai ta sharing ai ta comment ai ta tsinuwa ana Allah wadare a wasu su ba su shawara na banza wasu su ce kaza ce kaza me ya kawo ka ka zo ka faɗi wannan magana nan wajen me ya kawo ka Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Dawud da Haidar yake cewa kullu ummati mu'afan dukkan al'ummata da suke zunubi za su kai labari Allah zai yafe musu annabi ya ce sai masu almujahirun aka ce suwaye mujahiruna ya ce wanda zai zunubi da daddare a ɓoye ya fito da rana yana ba da labarin zunubin da ce ai jiya ma ya yi kaza ya yi kaza an je an ɓuya an yi wani saɓon Allah sai kuma a zo a saki bidiyo a kan facebook ya goyin viral ga wasu nan suna rawa suna tsitsiye iskanci iri daban-daban a zo a sake shi to wannan shine mutumin da ba zai tsira ba a ranar lahira jama'a al-imam an-nawawi da yana sharhin wannan hadisin yake cewa a a yace yukrahu ana kyamatarwa lil insani idza butuliya bi ma'asiyatin aw nahwiha abin kyama ne ga mutum idan Allah ya jarabce shi da sako ko wani abu makamancin haka an yi khubira ghayru ya zai ba wani labari lidhalika bal yanbaghi lahu an yustira ala nafsi abin da ya dace da kai ya kai musulmi da kai sako ka koye ka ruba kanka asiri yace wa an yatuba ila Allah ta'ala sai ka tuba wa Allah fa in akhbara bi ma'asiyatihi shaykhahu in ya iya ba malamin sa labari aw shubhahu ko wani babban mutum da zai iya masa nasiha liman yarju bi ikhbarihi wanda kana sa ran in ka gaya masa an yu'allimahu makhrajan ya baka mafita aw yu'arrifahu sababa allazi awqa'ahu fiha ko ya gaya maka dalilin da yasa ka samu wannan matsala aw yad'u lahu ko ya maka adda Allah ya shirye ka Allah ya gafarta maka wala zalika ko makamanci wannan yace fala ba'asa to nan ne babu laifi wa hadha hasan wannan ma yana da kyau wa inna ma yukrahu idan tafa'at hadhihi al-maslaha amma abin kyama ne in babu wata maslaha da kan har zaka bada labari zaka ba wani mutumin kirki ne labari wani malami ko wani masani ko wanda zai taimake ka wajen dawo da kai kan hanya ta gari amma ba wai ka zo ka faɗe shi akan titi irin na Facebook ko Instagram ko Twitter kuma kamar ce wannan wannan badala ce kawai to su ma ko malamai su ji tsoron Allah jama'a idan aka zo aka kawo maka irin wannan labarin yanzu ka zama al-mustasharu al-mustasharu mu'tamanu wanda aka mai shawara abun amincewa ne amince maka ne cewa kana da abin da zaka faɗa kuma ba zaka je ka fallasa sirrin amma din asaf malami za a zo a bashi wannan labarin sai kawai ka ji shi a mambarin juma'a kawai yana yana yana buga misali da labarin kawai shikenan sai kuma yan social media sai su yanko iya nan kawai su saka a ta circulating ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wannan gaskiya ba tabarki ne na malanta ta kwarai ba ya kamata malamai su gane wannan jama'a ba duk abin da ka ji zaka zo ka faɗa ba ba duka bane in ta kama har za a buga misalin babu laifi a buga daidai inda yake da wani abin daukan izina amma labarin cikakke kai wani ma fa ya kamata mu san wannan wani labarin ma fa ƙarya ne ƙarya in the sense that asalin wanda ya faɗa maka labarin ba shine abin ya faru da shi wani dan magori ne kai baka labarin ko kuma malami ka zo ka dinga rantsewa da Allah cewa ai an baka labari ka tuna hadisin da Annabi yake cewa ya ishe ka ƙarya a ce duk abin da kace ka bada labari malami ka zauna karanta mai kuka jawo mutane aya da hadisi da maganganun malamai da misalai wanda za su sa su gane sai kawai ka cika wa'azinka da labari ran nan an bugo min waya wata mata ce kaza kwanaki ma da muka je gari kaza wa'azi mun tara an yi kaza wata mai takaba ta yi cikin shege wata kaza cikin wannan labaran ina amfanin su bas da wani amfani in ya zama dole sai kawo mutane labari ba sai kisa annabi ruhu da ke cikin alkur'ani ba so azantu ko kisa annabi iliyasu ko annabi isa ko makamantar su ina fata mana ganewa jama'a da haka imamu nawawi yake cewa wannan abun bayi da kyau ba daidai bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya jarabce shi da wannan to ya koye kar ya fada ya je ya tuba wa Allah hadisin da cikin mota ta Imam Malik da Sunan Baihaqi da al-Imam al-Hakim ya ruwaito shi daga sahabi Abdullah dan Umar da isnadi tabbatacce wala yanbaghi lahu an yudhira lin-nasi annahu ya'rif ma akhfawhu min sayyi'ati shugaba bai dace ya dinga bayyana wa mutane abin da ya sani da suka boye da laifukan su ba ya dinga musu ya dinga musu blackmail kenan ai na san kai kaza an ga mun ma kai kaza kaza ma da kai na sani ba daidai bane ga shugaba sai ya dauki hazar daga gare su amma karkace duk abin da ka ji labarin na kasa da kai yayi na laifi sai ka tirke shi ka gaya mai Allah baya san haka yace idza lam yuaqib alaihi matakar ka hakura ba kai hukunci akai ba ko a gidanka ne to karkata da magana wata rana ki kwanaki ma fa na san cewa kin kwashi shinkafa na baki ga gidanku na fa sani kake ga na kau da kai a wannan cin mutuncin mumini ne inda ya ka hakura ka kawo da kai to karka fada ba ga ganin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya bada labari wa in asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan ya Allah yace falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alaihi arrafa ba'dahu wa arada an ba'd da ya ga masa labarin Hafsa yace karki fada sai ta fada Allah ya ga bai cewa ai amana da ka ba Hafsa fata ta fito na wannan amana yazo yace mata me yasa kika kike faɗi kaza wa ya gaya maka yace Allah ne ya gaya mu yace da me da me ya gaya maka yace ya gaya mun kin ce kaza kin ce kaza shikenan yace a ya da wannan nan gaya miki kawai to wannan ma ya fi ya fi sa mutun ya shiga cikin taraddudi ko an gaya mai duka ko ku bai san kaza ba kaza da na faɗa ko an ji amma kace ai na dai na kwashi tattas sai ka sani ba ni da sirri sai da na cirke shi na gaya mai duk abin da ya faɗa na ce ai na ji labarin duk abin da ka faɗa a kaina ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza ga shi kenan da ce ya kare wato shi musulunci yana so a rufa musulmi asiri a bar shi ya tsira da mutuncinsa a bar shi ainihin wato ya gama lafiya karka musulmi abin da zai tozarta abin da zai wulakanta abin da zai hana shi fitowa cikin mutane shi za jama'a bari ƙara faɗa wannan magana ta faɗinta a baya kun ga abin da 'yan banga suke na zagawa da mutane wallahi tallahi ba addinin musulunci ba ne ‘yan banga su kama ɓarawo ko wanda ake ma zargi kawai, wani ma haushin shi wani ke ji, sai su je su kama shi su ci mai mutunci su buge shi, su cire mai riga su mai zane da wuka, su rataya mushi wani abu da ya sata su ce ta yawo anguwa anguwa gidan makwabtan shi gidan sirkai wallahi ba addinin Allah bane wannan wallahi cin mutunci ne ɗan banga ya kamata ku tuba ba daidai bane wannan wannan cin mutunci musulmi ne jama'a wani akan haka ya hadire ya mutu wani ana samun fa wanda yake cikin dare fa wani sai sai kashe kanshi saboda bakin ciki a ofishin yan banga ya kashe kanshi ko yawa kanshi wani rauni wani kuma daga nan shi kenan ya bagari idan kun kama mai laifi sai ku kai hukuma shi ta mai hukuncin da aka saba amma ɗan banga da suke irin wannan cin mutuncin mu gomi ta goyon bayan su muna jin daɗi ba daidai bane jama'a ba a san cin mutunci ga musulmi in har ta kama da gaske ne yayi laifin sai ku ɗauke sai ku danka wa hukuma kun gama iyanaku amma a zo ana cin mutunci a ce dole sai yayi rawa ana mai kiɗa da ƴaƴan shi da ƴaƴan ƴan uwan shi da jikokin shi duk suna kallon shi da ma haba da ma wani irin bala'i ne wannan wannan ba ba tabarki ne na gaskiya ba ya kamata a daina wannan maguzancin da ma Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa fa inna zalika yughayyiru qulubahum wa yuharriku alfitnata bila fa'ida in ka zama shugaba wanda kake baka kyala kadan kana da mita da korafi to za ka juye zukatan mabiyanka su kyamace ka sai zama tsakanin kai da su kiyayya ne sannan kuma za ka tada fitintulu a cikin al'umma ba haka wani zama ko tsakanin mata ne kishiyoyi ake faɗa idan ka zama kai mijin a tsakani ba ka da dattaku to sunanka munafiki da abin da wacce ta gaya maka ka ɗauka ka gawa wance ran da kuma suka wasu nayin nasu sai ai an ma gaya min kin ce kin yi an ce kin yi kaza ke kuma kin san mijin kawai kika gayawa sai a zo ana take kara cewa munafiki kaga girma ya fadi ka ta da fitina kuma a cikin gidanka da haka jama'a bawushe gaskiya ne yake cewa ciki ba dan tuwo kawai aka yi shi ba idan mutum ya faɗa maka magana wacce ke kasancewa faɗanta zai ƙara har zuka wutar fitina ne tsakanin musulmai ko to ka faɗi ta kawai kar ma ka nuna ka sani wato ka mutu ka tafi ta kabarin ka baka taɓa faɗa ya fi maka zaman lafiya karka zo kana hakikan cewa kana cewa ai mu a gaban mu akai ba kaza aka ce ba har abu ana nemo shidu ana turke mutane bai da amfani da ba Allah shi kyauta malam yace faslun huququllahi ismun jami'un li kulli ma fihi manfa'a amma la yaqtasu bi muayyan ga wata gaba yace in aka ce haƙoƙin Allah haƙoƙin da ya kamata shugabanni su kiyaye na Allah waɗannan mun ji bayani akan haƙoƙin bayi kenan yace to shine kalma ce ta tattaro dukkan abin da al'umma gaba ɗaya za su ci moriyarsa ba mutum ɗaya ne ke cin moriyarsa ba. Au daf'a madarratin ko tunkuɗe wata ɓarna amma wacce in an bacce kowa zai cutu bima ya ta'allaku biddini aw duniya ya zama na wannan abin yana da alaka da rayuwa ko addini kan nazari fil masajid daga cikin haƙoƙin da ya kamata shugabanni su kiyaye wanda kowa zai ci moriyarsu shine annazaru bil masajid kula da masallatai wa a'immatiha da nada limamai da ba su albashi da ba su training wato aikin hukuma ce ta musulunci da kula da masallatan Allah da ke cikin ƙarashenta wajen gina su sanya musu yanayi mai kyau wanda za a yi ibada kulawa da gudanar da su abin takaici da ma abin abin abin Allah wadarai a mafi yawan jihohinmu na musulmai da ma'aikatunmu za ka ga ba ruwan hukumomi da masallatai inda ka ga masallaci a cikin wata ma'aikata don ba sa'a aka yi ba za ka tarar cewa ko dai mutanen wurin masu kishin addini suka gina kayansu za a gina ko'ina za a yi banɗaki za a yi wurin parking za a yi store za a yi offices za a yi kome amma ba za a yi masallaci ba sai dai a ɗanyi wani ɗan musalla to wannan yana daga cikin wulaƙanta sallah jama'a in an samu wani shugaba ne mai kishin musulunci shine zai hada kwamiti ya ce to a zo a yi gidauniya a gina masallaci ko kuma ta bayan fage ya saka masallacin a cikin budget ba tare da an bayyana cewa masallaci bane sai ba ta bayan fage amma shugaban cewa suke babu rusu da masallaci dama wannan kuskure ne kuskure ne abin da yake akan shugabanni su gina wa mutane wuraren ibadarsu wato har kullun su shugabanni suna manta cewa abinda ake so kamar da muka ambata tun farko shine ya za a yi al'umma su tsira duniya da lahira ba tsira duniya kadai ba shi yasa wancan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk suka shugabantar da ƴa mace ba za su ci nasara ba sai annabi ya amfani da lan yaflaha qaumun alfalahu me ma'anar shi jama'a shine cin nasara a lahira cin nasarar da a bayan ta babu faduwa so da haka annabi ba yana maganan wai duniya bane zaka duk masu ka wannan hadisi zan ce ai a wuri kaza mace ta yi shugabanci an samu ci gaba ba wannan annabi yake magana ba kun kuskure ba shi annabi yake magana ba mun kawo kan hadisin za ku ji da sharhin shi kira na a gaba almuhimu in kana shugaban mutane ka damu da lahirarsu dai ita ce tabbas ka tabbatar mun ji a baya ka tabbatar sun tsaye da sallah su rike amana aikin su saboda wannan yana da alaka da makomarsu to haka a tanadin musu wurin sallah mai natsuwa mai kyau mai nagarta kar a ce duka ofisoshin ku lafiyayyu an gine su tsaf sun ji duk abin da ake bukata na furniture masallacin kuma inda kasan ɗakin kari wannan ya daga cikin wulakanta masallaci kuma mummunan aiki malamai suka ce wajibi ne masallatai kar su gaza wato irin gidajen da ke kewaye da su ta fuskar inganci da nagarta da irin yadda aka tsara su idan gidajen kuna yi da bulo to masallacin kuma ya zama na bulo ne idan gidajen ku na ƙasa ne a ƙauye babu labi don kuma masallacin ƙasa ɗakunanku da tiles da carpet da rock da wane ne masallaci kuma kawai kuma kuma shi siminti irin irin mai fasa kafan nan da yake ci mishi rock rock flow to wannan zalunci ne kuke yadda kuka kirire ɗakunan kuka musu screen kuka sa musu POP da wane ne haka masallaci shi ma ya kamata ya zama shine ba a wulakanta masallaci ba kar kuma ai masallaci ya zama yana da ɗaukan ido ma'ana ya wuce kimar gidajen ya zama kuma ya zama yanzu kuma kamar tourist attraction kuka je manyan birane za ka ga masalatan da ake zuwa sun zama abin kallo kuka je Abuja za ka ga irin sai dai a dinga zuwa ana daukan hotuna to banda wannan ma babu kyau Nabi ya ce ni ba a umarce da na dinga masallaci kawa ba to wajibi ne akan shugabanni su kula da wannan wa mu'azziniha da ladanai Allah sarki ladanai su ma sun samu shiga kaga ba dauke su wata wani abun tsiyawa sai ma wanda ya rasa abun yi ne yake ladanci ladanci wasu malamai suna ganin cewa ma ya fi limanci lada jama'a akwai wannan magana a wajen malamai domin yanzu shi ladan shine yake kiran mutane zuwa ga aikin sallah to wanda kuma da ya kira mutane zuwa ga aikin alkhairi da duka ladansu sannan kaji an faɗi falalan lada ne cewa ranar alkiyama ko mun yawan zulmin shi ba zai ba zai ba zai nitsi a cikin zunubai ba sannan dukkanin wata halitta mai rai ta taba jin shi yana kiran sallah ranar alkiyama za ta yi mai shaida akan cewa mumini ne dan ta je yana cewa ashhadu an la ilaha illallah da aka aiki ladani jama'a ba karma yake ba karma aiki bane Allah ya taimaki ladanai wal wuquf da kula da waqafi endowment wato abubuwan da wasu suka bari a matsayin sadaqatul jariya wajibi ne akan gwamnati ta kula da su ta dinga checkmating masu gudanar da wakafin cewa mai ake ciki wakafin wani da wakafin wani kasashen larabawa suna da irin wannan har gwamnatoci suke da shi ma'ana wakafi shi ma zai zama karkashin wata ma'aikata ne da take a matsayin regulatory body dole ku dinga kai rahoto ana zuwa ana checking kamar yadda ake zuwa daga ministry ai checking din makarantu ai supervision asibitoci da sauran hukumomi da ofisoshi ko za ka yi kamata duk inda yake wata islamiyya ko makaranta ko wani wakafi na wani malami ko wani mutumin kirki ya zama ana ana ana ci gaba da kula da shi da haka za kasashen misra da suriya da ire-irensu akwai wakafin da suke nan har yanzu wasu sun fi shekara ɗari biyar jama makarantu da wuraren ibada wa da hanyoyi kula da hanyoyi gina hanyoyi gina kwalbatoci da sauransu wannan kan dama da shi ake kamfen aiko waddiya da kuma addiya su ne kamar ka ce a kaddarorin gwamnati asset da abin da ke kaddarar gwamnati ne gine-gine da motoci da babura da duk wani abu da ke cikin arzikinmu na mu duka wajibi ne shugabanni su kula da shi motoci da ake rabawa ma'aikata wanda suke official ne gidajen da ma'aikata suke suke zama wanda suke na gwamnati ne ake ba su su zauna kwatas kwatas sannan kayayyakin office wato abin da ke cikin office abubuwan da suke amfani da su tun daga kwamfutoci da tebura da sauransu duka dai ya zama ana ana da inventory na kayan da suke ma'aikata kowace ma'aikata aikin hukuma ne wannan sannan wa ihya'is sunani annabawiyya da kuma raya addinin musulunci raya sunna wa imatatul bid'il mudilla da kashe bid'o'i wajibi ne ga shugabanni su raya sunnoni waɗanda aka manta da su su taimaka wajen raya su ta hanyar kirkiro hanyoyin da za a raya su ta hanyar yaɗa littattafai da fassara su zuwa yarurrukan mutane da gabatar da shirye-shirye daban-daban da tarurruka da wa'azozi da aikata suna aikata don a ga shugaban yana yi ma'ana shugaba ya bagge munsa ya dangale wanda shi a gan shi yana fitowa sallah asuba da wuri yana yin lazimi ya dinga zuwa majalisin karatu yana zama yanda kowa ke zuwa za ga wurin zai cika ya dinga kula da waɗannan abubuwan in za a yi bikin 'ya'yan shi ya sa sadaki mafi karanci kada a yi baɗala wannan aikin nashi zai koya mutane domin mutane suna koyi da shugabanninsu haka nan kashe bidiyoyi me yakon kashewa yanzu rayawa yake sai a ce kowace bidiya an ware mata rana ranar ta zama ranar hutu ana jawabi ana hutawa kaga an raya su ne me yakon kashewa wa taqdimi ma yantafi'u bihi fi dhalika wa ghayrihi min min khiyarin nas da kuma zaben zababbun mutane a ba su shugabancin waɗannan wuraren sai an tantance wanda za su iya wa ahli dini wal ilmi masana ilimi masana addini wal birri wat taqwa masu biyayya da tsoron Allah min kulli sinfin min asnatin nas a cikin kowanne yankin mutane ma'ana ma'aikatan ilimi sai a duba wani mutumin kirki mai addini da ilimi zababbe masanin ilimin sai a bashi ma'aikatar kasuwanci ita ma haka ma'aikatar tsaro kowace ma'aikata a duba irin mutanen da suka dace da ita hukumar lauyoyi hukumar likitoci hukumar kaza kowace hukuma a duba mutanen kirki a ba su su ne za su rike wannan mukamin in an yaka za a samu nasara jama'a mujanabati zawil ismi wal udwan da kuma guje ma masu saban Allah da yan ta'adda kar a ba su shugabanci kar a ba su mukamai wa ahlil hilati wanda aka san su suna da makirci ‘yan maguɗi ne su macuta ne, wal khabi'a da mayaudara, wal kazbi da wanda aka san su da ƙarya, wal idhan da wanda aka san su ‘yan damfara. Asalin al idhan shine wato daga adduhun man shafawa. Ai, ana shafa shi ne don fata ta yi laushi, ka a gane asalin fata ka ko? To, akwai mutane wanda suke ‘yan damfara, wanda suke sun iya daɗin magana, sun iya zaƙin baki, sun iya sirul kalam, su ake ce musu ahlul idhan daga almudahana shi za ake cewa mudahana wato baki biyu to duk wanda aka san cewa surutu ne yake shi yaudara ce yake shi yana da tarihin yaudara ko ha'inci ko saban Allah ko ta'addanci to bai bai dacewa a bashi wani mukami ya rike za a duba mutanen kirki ne masu addini masu ilimi masu sanin ya kamata masu mutunci a cikin mutane waɗanda suke da kyakkyawar fuska da kyakkyawar alaƙa da mutane su ya kamata a rabawa mukamai su kula da waɗancan abubuwan da ire-iren su wa kad kana nabi sallallahu alaihi wasallama yatawalla bi nafsihi ammata zalika annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasa wa gairi zalika min masalih al-amma da sauran duk abin da zai amfani banda waɗanda aka ambata duk abin da aka san al'umma za ta ci moriyarsa sai a kafa mai hukuma sai a ba da shugabancin ga wanda ya dace wa gairi zalika min al-masalih al-amma da irin waɗannan wato matsalahoyi waƙad kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya tawalla bi nafsihi ammata dalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi yawan waɗannan ayyukan da kansa yake yi wa yastanibu fi ma ba'uda an idan abun yana nesa to sai ya bada wakilci dan da ai shugabancin a iya Madina ne da ko ina yana gani amma za a tura wani wani waje sai ya bada wakilci kamar yanzu misali shugabancin Najeriya ko ta jiha a cikin Najeriya kaga bai yiwa mutum ɗaya da haka dole shugaba yana da mashawarta yana da mataimaka yana da ministoci ko kwamishinoni da daraktoci da DG-DG ga suna iri daban-daban kowa yana kula da wani bangare kowa akwai na sama da shi wanda zai kai mai rahoto daga baya kuma akai shugaban kasar shi kuma ya yanke hukunci to duk waɗannan masu rike da mukaman tun daga na ƙasa har na sama wajibi ne a tantance suwa za a ba a ba wanda za su iya wanda suka kamata wanda za su dawo abin da alkhairi wa yuwakkilu fi ba'd al-umuri liman hadara indahu yakan ba da wakilcin wasu al'amura ga waɗanda suke anan tare da shi sai ya wakilta su su je su yi wani abin da shi ba zai iya zuwa yi da kanshi ba to haka shugabanni ya kamata su kasance bari mu saurara anan saboda ƙurewar lokaci sai Allah ya kama darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah